الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واعلن عقدتي يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واغفر ولا تحدث إلهي نظرت لك الجعلي بها في دائرة إلهي ونفعت لك التقوى في هذه الأسماء والآية وارفق نور تعصني بها وارسل إليه من شر الجاهلين ومثل المسيح مسيح الظالمين وخيان مضاد الفلسطين وشمال الأعضاء الظالمين ومن شر خلايا أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tara albarka wanda muke tunatarwa muke tunatar da juna mu abin da zai amfani duniyar mu da kuma lahirar mu yau shida ga watan da ke da awwal kira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da nan da uku ga watan Oktoba miladiya dubu biyu da ashirin daidai wanda muka dawo domin ci gaba da karatun mu bayan tsawon lokaci da aka da darasin sakamakon al'umma da mulki da وقالوا لكم واسمتي هذا المنظور الله يسعى الله سبحانه وتعالى يقاومنا يقاومنا السلام عليكم أسنسا شين رئيسنا دريقه لأربعين سنة حديثنا فارا وانا تفقنا حديثنا جوا حدثنا مصيبة بن سعيد حدثنا عمار بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال قال كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان شقة شقان kuma shakan yankin da ya ko sai fi aji ma faɗa babban ba يتمطط أبو هريرة الثاني لقد رأيتني وإني لآخر وإني لآخر فيما بين المبين صلى الله عليه وسلم وسألك رضي الله تعالى عنها مبكيا علي فيكون كان فيدعو رجله على عنقه يرى أن وما لي وما هو إلا اليوم أخرجه البخاري والترمذي وأنا حديث هنا قرأ وعلى حتى قال الترمذي في السواق malamina mai suna Musaiba bin Sa'id shi ne ya karanta da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa da suna Ahmad bin Zaid Ahmad bin Zaid ana ce masa suna Abu Ismail mutum Babbani an tibi da kauri haka yana da cikin manyan manyan malaman da suka wanda ya rasu shekara ta ɗari da cikin da tara da kiran wasu Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yi wannan karatun ne ko ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna Ayub wanda ake kira da suna Ayub bin An shi ma ne da cikin manya-manyan fitattun malamai na garin Basra a wannan lokacin kuma duk wani a littafi ne in yayi magana ba a musa ka ba da baiwa da ilimi da Allah subhanahu wata'ala ya bai ya rasu a shekara ta ɗari da talatin da ɗaya na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai da ta malamai masu tarin yawa sun karatu a gidansa shi ma ya samu wannan karatu ne daga wurin Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ya yi manyan manyan malamai wanda duniyar musulunci ba za ta taɓa manta shi ba. Muhammad bin Sirin din nan ƙwararren bawa ne na Anas bin Malik. Shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi baiwa na fassarar mafarki. Yadda daga annabi Yusuf alaihi salatu wa salam ya shahara da fassara mafarki ko shi wannan Muhammad bin Sirin din shi ma haka ya shahara wurin fassara mafarki ya sa ya rubuta wani littafi wanda yake da alaƙa da fassara mafarki ko shi ma ya sama wannan karatun ne ala yake cewa shi Muhammad bin yake cewa wata rana mun kasance wurin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an tare da shi akwai wata riga wanda yake rigan har rina ta da kamar irin kalan ta da haka amma ba za mu ba a gani ko rigan sakan tsakani ran karkani ko ran karkani fatamakaba wannan kalma ta fatamakaba yana ɗaukar ma'ana guda biyu sai ya yi sauri wasu malamin kwanta da fatamakaba ba sauri ba ne kamar ka ce su karɓa cikin tafiya su je ma'ana ne su ke ɗauka an gani ko shi shi a aji ma su ɗaya daga cikin فقال بق بق بق في أبو هريرة في سوى bop bop to shi abu huraira din nan yana ɗiban mimbari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin mimbarin da ɗakin na na Aisha tsakanin ɗakin na na Aisha da mimbar nan abu huraira yake so har wasu da cikin mutane suna ganin kaman ko ko da abu huraira yau wanda lura ta rashin lafiya ne ta kama shi ta farfajiya wannan ya zo ya tsaya a kan shi a cikin bari abu huraira yake cewa har wani ma sai ta saura kamar shi a kan a kan wuya ta yake yaya yana numfashi kuwa ko ko baya numfashi yara annabi sura ina ganin kamar ko hauka ne ya kama da ko ko farfajiya wa ma bi su yake ba wani da lura ta farfajiya ko ko ta hauka shi damuna illa su fati tsabagen yunwa ne kawai ke damu akwai rawar bukari imam bukari ya rawaito wannan hadisin kamar yadda imam tirmidhi shi ma ya rawaito wannan hadisi a wannan hadisin yake nuna mana ɗaya daga cikin darsin da za mu koya a cikin wannan hadisin shine mu da muke rayuwa yanzu mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan ku zamanin manzon Allah ne sun ba masu da sallama daya daga cikin ɗalibansa daya daga cikin sahabbansa yunwa ke damun su irin wannan matsayi har ma yana faɗuwa ana ma tunanin ko farfajiya ne ko ko hauka ne an gani ko darasi na biyu to a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yana cikin ba wannan lokaci annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi duniya da lahira domin shi idan a wannan lokacin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma baya cikin yalwa ta abinci kamar yadda ake gani a zahiri haka duka wannan kamar yadda wani malami yake faɗa Allah ya fata musu da shi cewa ana koya wa mutane ne annabin kama ya yi ya tsinci kansa a wani yanayi kai da ka tsinci kanka a yanzu a wannan yanayin ba su da abinci ba su da abinci rana sai ka tana mu kanka a kai shi ne karatun da cewa sai ka tuna ba kai to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wani lokaci wanda ba sahabinsa dalibinsa ga halin da yake amma ba yin da za a zo misali ko zama gare ko zarafi na uku za mu ɗauka cikin hadisin shi ne da muke kai ku ƙara gudewa Allah hakan da ake kusan wayo wayo wayo ko kai wannan matakin da kuma ko mun kai matakin za ka mutum ya kwanta saboda tsabagen yin wahala nan hauka ne ke damun sa ko farfajiya ne ke damun sa ba mu kai ba a shi mu gode ma Allah ko mu gode wa Allah mu tsara mu gode masa wannan fa sahabun annabi idan da ni da kai babu abin da ya rage mana sai mu ƙara gode wa Allah kuma sana'o'i su karni wasa da su. Muna faɗa muna ƙara maimaitawa cewa da yawan mu ne suke sakaci da sana'o'in namu har suke ganin kamar sana'a ba wata ne ta wani. Ko muna faɗa muna ƙara maimaitawa a nan garin Kaduna akwai mutumin da sana'an gore yake amma da sana'an goren nan ya fi gida sannan kuma ya je maka a nan garin ba wai a wani wuri ba a nan nan nan nan unguwar da muke akwai bayan Allah da su muke mu'amala a nan sana'an yan kanku bayan suke da ɗaya daga cikin su ya shi yan kanku baya ke amma ɗaya daga cikin su ya sai gida kuma ya sai mashin a nan garin ba a wani wuri ba a nan unguwar idan har me ya zo ba zai iya ya sai gida ko sannan ya sai mashin a wannan garin na Kaduna a shi suna mana samu ya tunanin daga mutumin da yake yi ya tunanin daga mutumin da yake tura baro ya tunanin daga mutumin da yake yi shi China yake wanda takalmi a kiyayen da suke da kafin himmanta da kimanta sana'anka shi ne za a ga kuɗi a cikin in ka ɗauki sana'ar ka a wulaƙance to haka da kai ma za ka ci mutu a wulaƙance in ka ɗauki sana'arka da muhimmanci zai ga Allah ya mutu shaka ka riga ka karanta tun kana yaron ka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ya faɗa ya ce ana inda banna ni ina nan inda bawa na ya bace idan har a cikin sana'ar ka kai ka san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taba azurta ka cikin wannan sana'ar ba dan wani haka zaka ji kan wahala amma duk sana'ar da ka kama kawai ka ɗauka arzikin da na shi kawai da iya kan kokarin ka sai ga Allah ya buɗa maka Allah subhanahu wa ta'ala ya kare Allah ya kare kuma Allah ya ba mu dukkan gyara abu na gaba hadisi na gaba yana farawa da kamar حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبطي عن مالك بن دينار قال ما تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضبط قال مالك سألت رجل من أهل البادية ما الضبط قال أن يتناول مع الناس رواه الترمذي وأنا حديثي هنا قال ولا تمام قال الترمذي في مال من أهل السنة قتيبة شيء كرنت تني وأن كرنت shi ma ya samu karatunsa daga wurin malamin sa mai suna Ja'far bin Sulaiman Abbasi Abbasi Ja'far bin Sulaiman Abbasi yana ɗaya daga cikin manyan manyan malaman da aka san to gudu duniya ma'ana ga yawan bautan Allah subhanahu wa ta'ala kuma sannan su biyu sannan su biyu alaƙa bal رفضه ووثقه ابن معين ابن معين yake cewa duk cewa yana daga cikin manyan manyan malamai ba to amma dai shi ne dan ne yake da shi ne to duk da kuma cewa dai shi ne yake shi a mitace amma ibn Safwan بعد ورقاه رواه ابن ابن ابن قطان بقو ابن قطان يكي آه جهيزي ينال أي دي وانت يكي سنا ما إمام أحمد يكي آه لا باس يكي بابو دي وانت منغلق على من الله يكي سنا ما cewa duk mutum fahimtar ku ba ɗaya ba ne ba zai hana karatu a wasu me yasa suka faɗa cewa dai shiya ne ai su ba shiya ba ne ko sun san su ba shiya ba ne amma karatu ya kama cewa za a yi karatu a wurin shi an yi karatu nan sannan an bar shi a cikin shi wannan bai sa an kafe ya ce duka kai ɗin shiya ne ka zama kaji shi ba muna da wani da malamai suke adal a da mu ba irin rayuwa ne yanzu a koma kan kowa ya abu da dama ba a'a da za a yi karatu a wurin ka a barka da aƙidar aƙidar wani da shi ka ji amma kuma karatu a wurin ko da ku kiyaye shi ke shi ne karatu a wurin da ba za a taɓa cewa ya zama sai kiyaye wurin karatu a wurin kuma an san wani a kai ba kamar yadda ya sa mutum wani ke yi ba da zarar an ga ko abokin da ne a cikin abokanan ka akwai mutum da ya dauke a cikin wani a ne wani ba a ɗauki ba ne Allah ya ce ba adalci ba da mutane idan gaskiya ba na ɗaya duk wurin wanda ta fito ana karɓarta ko dan wani bar na gaya maka ko da gaskiya daga bakin shekan ta fito ka sai yake nan ko ba ka tabbata ba kenan ko shekan ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yana mana cewa ko da gaskiya ko da gaskiya daga bakin shekan ta fito za a yi aiki da ita wannan ya tabbata ne a cikin hadisin sa sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa Iblis yana zuwa yana ɗiban kaya a a nuke da suna a kabila bai tilmani na musulunci haka yake zuwa yake ɗiban kaya a bai ya ka sanya abu huraira ya zama su yanzu ya rika lura da wani masana da ta yi cikin wani na da cikin rikiwa ya fito daga wani mai kimani ina kuma yana cin dash sai ce bawa Allah karba muna cin yawuwa ne ya gane shi ne gona da ɗan cikin ya rufa mu a cikin da Allah ya rufa kenan abu ne da sai kare da ka fi ga mu da Allah subhanahu wa ta'ala cewa yana da samun mutum ba amma ga yadda muka yi shi Allah subhanahu wa ta'ala yake maka ne shi amma bai ga da daddare haka ga yadda ya waye ya ja mu da daddare sai ga yadda shi ga ku wannan ko shi zo mun aji sai ka shi shi ba wa ko ba ka san halin da ke da yunwa ya kuma karfi ya lai yadda Allah ya ba mu yunwa ya kuma da ƙarfi daga cewa ne ya wa Allah sallallahu alaihi kuma mutumin da ya dawo kamar da kuma ga kuma yadda muka kaya ne Bara kuma a yi wasu lama sai yake masu sai yake mamu mai da. Wanda ya ce zai dawo. Idan mazan da su ba a yi wasu lama da an an fara abu mai da ne a ga yadda abu mai da ne. Da dai kwana nawa. Kwana nawa. Zai da shi ne nan kuma. ya ƙara cewa ya ku rara ya ƙara da ce yau ne ka ba ni dadi yau ne ka abdar Allah ya wani kowa ya ga wanda yake da zata a bai imani da ya ce yawo yawo fara da yawo ya ba inda Allah ya wani da na san gaya muku wani wanda zai amfani ka duniyarka da kuma lahirar ka ga yanzu da kake jin ka to ni ba mutum ba ne da abin da za ka karantawa insha Allah shaitan ko aljani ba zai iya cutar da kai ba matuƙar ka karanta wannan abin da zai ya kana bukata yanzu ya zai ce ya ce ina bukata wajen gaya maka wasu kaya da kawai da wajen gaya maka wasu kaya da kawai da yake na yi alkawari don su kita karanta ayatul kursi yayin kula da kwamfa har da tashi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bar cutar da samu nasara in ko ka kasanta ta ne da safe idan ba zai samu nasara ko aljani ba zai samu nasara da galaba a kanka ba har kai gari Allah ya waye yake da zama mutumin da ya zo ba na ma kama ga ma yadda suka yi ga ma ta ja ba da wannan da yace ba zai ba ni ba sai zan da ni kuma na gaske ina ya ce ya gaya mata ya ce ya ce min karanta ayatul kursi yayin kwanciya da dare yana kara mutum daga cutarwar shi a gani ko malama ya tsaye wannan karanta ayatul kursi yayin kwanciya yana ba da kariya daga cutarwar shi وقال صلى الله عليه وسلم في كما أبو هريرة ba da ƙasa gaskiya ya gaya maka wa huwa kaburu shi da cewa shi maka da shi amma wannan abin da ya faɗa gaskiya ne kuna kuma ka yi aiki yanzu ko sai da ya faɗa abin da yake gaskiya ne ana aiki wannan tsawon ne kawai bambancin fahimta ne ko aƙida cikin tsakani duk da bambancin fahimta da aƙida in ya faɗa gaskiya za a aiki an gane wannan Allah ya yi da kare da yin su kawai na masu ibn ma'in da ibn zakawan da ahmad duk sun mai sun yi magana a kansa ko ba ka ba shi ba ya samu wannan karatun ne daga wani fara musa da suna malik bin dinar malik bin dinar mutumin sham imamu kisai ya ce amintacce ne wannan ibn hibban shi ma ya ce wannan mutum amintacce ne ya yi karatun sa ne daga wurin sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake kiran shi sunna Anas bin Malik ya rasu a shekara ta 130 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai da yawa sun yi karatu a wurin malam da shi مالك بن دينار كثيرا ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم ولا لحم الا على ضرب مالك بن دينار كثيرا من كان الله صلى الله عليه وسلم ان يطلبون ان كرت لقول انا من هو لا انا في مال نفسه يجي من الله صلى الله عليه وسلم في أقوى شباب لقى yanzu shakwai da nan mai mawuyan tsarin da kuma wani hajji za ka ko to ba san Allah sun ba ma'ani wa sallama shi da ba samun gurasa ya ci jawo shi da manzon Allah ya bai taɓa samun gurasa mai ta hanyar kushe bai taɓa ba haka nan manzon Allah sun ba ma'ani wa sallama wala da haka nan bai taɓa samun nama da jiki da kushe ba zan kuma da su mafi sama illa a lagon sai idan an sama bobo wannan kalma ta bobo ku larabawa da su sai wani da yake larabawan kauye a gani ko ai kama hauta ne ko ba su gani yawa da su mutanen da ke rayuwa a nan jirgi in ka sai in ka gaya musu wata kalma kada ko ka mutanen karkara ba nan da suke ko ba haka bai yanzu misali mutum da ke rayuwa a nan birni ka ce masa kun yi ina ne ke biyu zai yanzu fara da ne ne kuyi barin wara gwada wata ne wala ai ba wannan ne da gani da za ka tafi yara ne mene da kuyi mara da biyu kada bai da yare kada yi ko kuyi wani yana kokarin ya nuna maka da wani ka gani ko ya rayuwa ka gani ko to kalmar ne ita ma haka take da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta ka san shi ya rayu a karkara ko shi yana karami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ta ci da haihuwa ba aka dauke shi aka yi kofi ba da wani shi ba dai sai da yi shekara ba kawo ba wata kalmomi yanzu suna ga kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mun gulo muku wannan kalma yace gaba ku sai shi ba abin da yake zama abu ke zama ka ce baka gane ba yan uwanka su maka dariya ha shi anan din nan sai dai ya samu wani bakauye ana gama faɗan wannan ana gama wannan karatun sai dai ya samu wani bakauye an kauye yake da Allah wanda ne mai gaba din nan ne da wanda Allah ya faɗa da shi yake an yi tadawala ba shi ne mutum Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci abinci tare da mutane to shi ne har za a iya kawo a ci abinci har yake kaiwa beach an yi baki har ma a ƙa'ida na musulunci in ka yi bako ko ba za ka kawo mai kuma malmala ɗaya ba halaka wanda mana adadi ko ba su ba za ka mai bulbula ɗaya ba saboda haka abincin za ka kawo ma da ita ce kawai da yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukul bayhu duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya girma wa babansa Sura kan an yi baki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa duk yadda za a karo a jini da shi to gudun kar a bar baban nan da ke shi kaɗai marmada ko shi kaɗai marmada shida a gane sai ya shiga damuwa kan a kuma sun zai shi da marmada shida ba shi kaɗai ko amma aka ce ya ci marmada shida kowa ya wai ya kalli ko ba ko ba ko ne wannan to gudun kar ya shiga damuwa sai a tsara da shi yana cikara yana cikara nan da zai ga abu ya gane ya kasa ganewa wane ne yake saboda ya saki domin na ji kada shi shi ma yana yi ko ba haka ba ba shi bane zan Allah ya kuma koya mana da da bace abinci da mutane ko cewa yanzu da yanzu da kai idan kuna cin abinci to kar na yadda in na koshi ni cira hannuna in je wanke hannu na dawo da zauna ina kallon domin ina cira hannu na je na wanke in ya dawo na zauna ina kallon ka ka kuma za ka shiga damuwa dan sun ce ya idan na koshi ko da dan sa hannu na haka idan kuka dan ka dan haka idan abin da kuna da kuna dan labari haka haka har kai da ya ko da shi ba salatu ya to mu kama sun ba kan sallama bi taba shi abinci ya koshi ba bi bi ba ko an yi baki domin mene karancin abin da ke kan wannan lokaci da ni da kai Allah mutum ba ta da yaki har rakewa muke yi a kwano in safiya ya yi a ba a fiyoyi ba ma yi wasu ba a fiyoyi ba a ba a kwano wannan da masu hankali ne wasu bola suke zuwa yau akwai gidan da ke abinci ya kwana ko da nama ne sai da abinci in ji abinci na kwana ko nama ne iya ba za a yi shi kaga irin wannan musulunci na jan hankali gare mu cewa in abinci ya kwana ba ka iya ci za a kuma ma akwai wani mutum nan gaban gidanka da gida uku ko uku ko kwanan layin ku gida na biyu na uku shi yana bukatar wannan abinci ko kuma na gaba kai a lokacin da kake ganin ka girma ka ci wannan tumaman wani yana nan roƙon Allah ya ce samu irin wannan imama ko ba su Allah ya tuno Allah ya yaje biki na gaba yana farawa da gaba haka حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد عن هشام بن عمر عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم نمكث شهرا قال الصوت بلال إن هو إلا الكم والموت رواه مسلم وانا حديث هنا قرا ولا مقطع قال الترمذي في سورة ما لم ينام سنا هارون كيف تعاقى شيء من كرتة جنيوان shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malamarsa ta mace abaka wannan ya nuna maka cewa ashe mata ba a barin su a baya kuma idan su za a yi karatu na addini kamar yadda take dagewa kai karatu na boko ko kamar yadda take dagewa yaran su mata su karatu na boko to shi ma karatu na addini na dage ba ka ni ga wannan ko malami amma wane ne malamin da yanzu mutum an gani ko yawwa a yanzu misali ai har kusan da suka suke rayuwa yanzu da yawa da cikin su na wurin akwai wa'anda malaman mu mata ne ana ga wata ta tuna abubuwa ko ta malama ba ta karanta ta kai malam da ni ta tuna a primary na akwai malama ba ta karanta ta kai a sakandare ba ta karanta ta kai malama ba a jami'a malama ba ta karanta ta kai to haka wani addini ne yanzu in ka tashi za ka bada labarin malaman da suka rantsar da kai a rayuwarka ko da sai ka sa wayannan malamai mata ne tun daga na primary sai daga ss jami'a ban sani ba kuma ran da ya ta ci mamara yin jami'a yake wannan hadisin shi ya same shi daga wurin malamansa mai suna abadat wannan malama mai suna abadat ita ma ta samu wannan karatun ne daga wurin malamin da mai suna Shambil Umar. Shambil Umar nan hazbi. Shambil Umar ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa. Malamin nan nasa shi ne mahaifinsa babansa. Shara cewa ni babansa malami na kamar gidan bewa. Ya kai karatun malam. In ma da ka yi wasa to yanzu dai kitan kai kudi. Ka kai mutane. kai da gidan guda baban ka ba malami ba ne a ya ga yi karatu sa daidai gwargwado kai ma musulunci yake ta duka ne makaratu malam kada ka taɓa wasa wannan shi ne ƙa'idar musulunci domin shi ilimi ba a cewa wai gado ne a koya ake yanzu idan babana malami ne sai na yin karatu zan gaje shi ba za mu gaje shi ba idan neman ilimi ake yi mutane nawa ne wani iyayen su ba malamai bane su kuma sun zama malamai me yasa su zama malamai saboda sun yi karatu kai ma da shi kai karatu ko ba dan ka karanta a aji ba dan ka san me aji ne ke ta tsaya daga barin aka yawo da hankalinka a ce wannan abun haramun wannan abun halal wannan abun makaru a kai ta tsara tsakatsani عن عائشة شما ما عايش الناس عليها فهمنا كراتين كما تقول الله صلى الله عليه وسلم عن أنا عائشة كان عندي الزوء بعض ما نقول استعير الزوء أولا كما لما نانا عائشة تجري في كراني تجري بابتش إذا مو ما يرزيات ما تدري ما تدري تعمل in ba ka a gida za ka karanta da yaran ko ba san ba in ba ta gida ba ta da karanta da ta karanta da yara in an ba da asamin abubuwan yanzu ba za mu yi haka sai ka wurin mamu da kawai zai mutum ya da ko suka tun ke da kare ba wani mai karanta da gida ko ba ta ake yi ba sai ka tuje gida in ba ba haka ba sai ka kowa ya gina da jannawa me yasa saboda ya san matar da ya auro za ta yi ma yaran nan asamin sunana aisha radiyallahu ta'ala anha ke cewa in kunna ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dinnan da mun kasance ya dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam take zan shahar muna zama wata guda duk rana daya biyu uku goma ashirin talatin duk ba na tauki da dinari ba a ba a kunta wuta a gidan wanda iya sa aiki babu ma turarin ballantana a garin duniya babu alkaman ko jahirkan ballantana a yi babu masarar ballantana a turba ko a cikin za a kai duka kwana talatin da biyar da ba a dole yake sahabbai suka tambaye ta to yaya kuke ta ce in huwa illa tamu wal ma ai ba wani abu da ake ce a gidan dole sai ya manzala sallallahu alaihi wa sallama a kawo da biyu a sha da ruwa a ci da biyu a sha da ruwa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa fitowa wurin sabon da ya ce wannan zaman ya yi aure musamman da bai taba ba wani ma bai ma sani ba ba wanda ma ya sani cikin sabon ba sai yanzu ne iyalin su ke gayawa da akwai cewa ga annabi ba ma yadda wannan kalubale ne kuma gaba ɗaya yanzu da a ce Allah mun tuba Allah ya nuna za ka ce mai iyalin da gobe da yake hakuri ga dai ido nan doka ɗaya a cikin yiwa rari za a ɗabbaka wannan suna za a yi wata ɗaya ba za a yi ba sai a yi biyu a sha ruwa za ta yi ta ba za ta yi ta kuma nan to me yasa za ta yi wannan suna ba ko shi ba ko shi ba suna ba ana ganowa ko ba ina cewa maza a kai wa mata don ido ba a rikin garbara ba ta fi haƙuri da abin da Allah ya tsawace wa mazajen su suka iya kawo wanda kar ki tada hankali ko wallahi ba rake kuma ga san ba annabi ma gaba ɗaya aka yi duniya da lafiya da akan ba da wata ɗaya ba ma matarashi a gidan nan shi gwamnati ne ne da ya ma kawo ko amma mun san Allah ko tare ko mun san Allah sallallahu alaihi wa sallam daga hannu zai yi sama ya daga hannu kawai sai Allah abinci da take ko da mafi da naman kaji shigo kuma wallahi ka ji marar su masa idan a wannan hanyar ce ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba abinci a gidan shi wata daya ba a daura cinya ba da zai daga hannu kuma yake Allah abinci take so wanda za a ci a gidan nan da hoppe da naman kaji an gani da irin abubuwan da ake karin kayan marmari din na haka ana cikin zuwa wallahi da zuwa ta fi yasa na gaya maka haka ai annabi Musa ba ya roƙa wa mutanen shi ba annabi Musa ya roƙa wa mutanen sa sai ka ga idan idan safiya ya yi sai kai kashi ma da so sai su faɗo daga sama da zuma sai su ci su ci su ci su sha su more sharadi kar ka ajiye na rana in a lokacin cin abincin rana ya yi daga sama kawai ta ji za su faɗi mana kuma ba ku fara sai su fara ga kuma zuba na fara dama ko ruwa ya zama da zaka zuba ko shi ma da kada sai ka yi wani wani guduri na an jima a idan da dare ya yi lokacin dare ya yi ai ka ji za su fara faɗo albarkacin waye su faru ne annabi Musa ko ba ka bane da annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tsarin ke zuwa su biyu wane ne ya daga hannu ya roki Allah Allah ne ma Allah annabi Muhammad to amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai roki Allah abinci da kanu ga annabi Musa nan ربنا أنزل علينا مائدة ذكر كبدي تقوى كبدي mutane na cikin tsada a kuma musu daga sarki na abinci Allah a san ko da shi abincin ya zo kawai ma da gashi nan da nama rubu ma Allah ya ce ma annabi ta za mu saukar maka da shi da sharadi idan muka saukar da shi mutanen da suka yi imani zan gona su gaba da yawo ta annabi ta ja Allah in dai saukar da abincin zai dawo mutane na wuta Allah ya shi يعني كان فنما صلى الله عليه وسلم سجل من الله أو ودا أيضا منا جيجي بابا نور جيجي بابا وطن يضا دولا قوية منا cewa da ni da kai za mu yi san kanku a cikin wani yanayi mai haƙuri da wucewa wannan yanayi da ka fuskanta da ko na rashin gudu ko na rashin abinci a gidanka ya haƙuri lokacin zai wuce alheri kuma zai biyo bayan sa kai ne lokacin da kake cikin wannan kuncin kar ka yadda kai sabon Allah ka je wani ya aje abincinsa ka ɗauke ko wani ya aje wayarsa ka je ka kace ka je ka siyar ko wani abu makamancin haka kar ka yi Allah ya nuna maka da aka cikin alƙur'ani mai girma yake cewa inna ma'al usri yusra duk lokacin da ka ga wani kunshi Allah ya ce sauki na nan zuwa bayan sa kai inda ma zuci Allah ya na karka ba zama duk inda ka ga wani kunshi da wahala Allah ya ce sauki na nan bayan ka kunshi a cikin kadan misali sallallahu alaihi wa sallama nan ja kaji dai kuma lokacin da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo abin da ya da قال صلى الله عليه وسلم تنام يعني تكاكي بابا كان جابي سن أبايا بابا أقول لك أن تقول الله صلى الله عليه وسلم تكاكي بابا muka yi bayani a wancan lokacin cewa lokacin da ka tsinci kanka a cikin wadata kar ka kunta tawa iyalanka yalwata ku in kana da mata za ka yi ka kawo a yanka in saniya ne ma a yanka a tunaban a tunaban har kowa ya gaji haka hukunci lokacin da kake cikin kunci kowa ya sani cewa kana cikin kunci kowa kuma ya lokacin da wadata ya zo kowa ya gani ko ba shi ba ya tsaya gida maka wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith ni'mar da ubangijinka yayi maka ka zartar da ita Allah ba zai wani kuɗi kudi da zo yana kawo garin rubu gida na ba kaga dan waya girgi da kai mutum duk wanda ya haka ya ji abinci Allah ya baka ku nuna wa iyalin ku abinci a sha a sha da kyau ba ka muka sa riga ta yaƙi nan wanda ta ko riga nan ta yi da tsa kana da wadata ko ta kirkirta an gane wannan ba tare da an yi almubazzaranci shi da abin da mutum take neman wannan kar kai almubazzaranci wani misali yanzu za ka iya ganin wani ya san yaji biyar da zai za ka yi masa riga naira dubu tamanin ruwa ya je gina kai dubu tamanin yaji biyar ana ganin ko abu wanda wanda wanda yanzu ka gani ko yanzu akwai yaji dubu da nan dubu da biyu ka gani to dan Allah wannan yajin da ɗan uwa zai yi hakuri ko da ya da dubu hamsin ne ba ya haƙura ya sa wannan sauran dubu ɗari uku da hamsin ɗin idan bai wa kusan sai shi mana ko ɗan ƙara jami kowa naira dubu hamsin hamsin ba zai ka albarka ba ai zai ka albarka domin wannan rigar duk mutumin da ya sai ya yi naira dubu ɗari ko dubu ɗari dubu ba zai iya maimaita rigar ba in ya sa rigar yau gobe ba zai sa ta ko ba ta cikin yi ba sai ya yi wata kafin ya ƙara daidai ta wannan jikin dan wani ya irin wani na mutane suna iya yin shekara ba su mai ko wannan jikin yana da ban ministoci shugaban kasa duka irin wani na rayuwar su Allah mutu ba Allah ya yi mutu kaga irin wani nan a da ya kai ya ba da tsawa da dogaranci ba wa gaba ina da kuma cin ɗan uwa wa fahimta ana sa kaya ne gwargwadon wa'anda kake mu'amala da su an gane magana ana sa kaya ne gwargwadon wa'anda kake mu'amala da su yanzu idan ina mu'amala da shugaban kasa ba za ba wannan rigar da wani shugaban kasa sai ma ka san wannan haka idan an kafa ba ka bane zan samu wata ƴan malam malam ko ba ko da ya yi kyau kyau haka ko ba ko dan samu wani kallon wani haka alaba wata wannan haka sai mu bari dan samu wannan rawani haka ko dan kume haka in da fara wani guda ba zai zama wani kokarin gyara zai dan sa wata kuma kuma haka ko da ita ne dubu biyar ne haka Allah ko ka dubu biyar ba abin da ba ma a gani ko to zai dan sa wata yan guda da ke kyau haka da zaɓi za a gane cewa barkar zuwa mana amma in kaje haka haka wani wasu masu gadi masu gadi masu na kallon ka wani haka ko ba ta zai faruwa in aiki ne ka je nema abin da ake fara kallo a cikin ka shine kayan da ka ba wai kwalwon ka ba tukunna ya fara kallon ka tukunna na da so ka ga wani yaji ya ya ne yana da yi da kuma kai ba nan wurin bane a gabo wannan kenan ya daga shi gwargwadon wai da kake mu'amala da su gwargwadon irin yanayin kayan da za ka yi mu'amala da su to a irin wani da kayan da za ka yi mu'amala da su wani mutane da kake mu'amala da su kai kar ka wuce kai kan bangaren an kai da kina mu'amala da shugaban kafa ni ma sai je da sai da gonan ku ta gado da sai ya da naira dubu da dubu ɗin na yi muke na hadisi Allah ya yi hadisi na gaba wanda kai su za mu tsaya yana farawa da gaban haka حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سعد بن اسلم عن يزيد بن ابي منصور عن انس عن ابي طلحه قال اني شئت شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن قبورنا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين قال ابو موسى هذا حديث غريب من حديث ابي طلحه لا نعرفه الا من هذا الوجه ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر كان هذا يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به الجوع رواه مسلم wannan hadisi yana farawa daga ma da muke kuma shi hadisi za mu ɗauka da shi malami shi ne da daddawar yake cewa malami na mai suna abdullahi bin abi ziyari shi ne ya karanta da ni wannan abdullahi bin abi ziyari an ce mutum ne mai gaskiya yana da cikin kasuwoyi ta baka daraja na malamai da ilimin hadisi ta baka na kuma ya samu wannan karatu daga wurin malamin sa da suna Sayyawa Sayyar bin Nafs abul min al an ce a mutacce ne shi kuma yana da cikin kategori tabaka na malamai da ilimin hadisi tabaka na hudu malamai da yawa sun yi karatu a wurin sa shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa ne suna sa'ar bin aslam sa'ar bin aslam ana ce masa abu sa'id al-bakri kuma basrani a mutacce ne mai gaskiya ne yana da cikin tabakan malamai na kara da ilimin hadisi shi ma ya yi wannan karatun ne daga wurin malamin sa ne suna yazid bin abin mansur albarkar malamin ta ce ya ba ka ba ka ne ya yana da kurakura ya da dama kwanan adam baya shiga ko ko an ce dan adam nawa ne tara to an ce yana dan matsala dan fama ne babu ne dama dan adam dama dole ne wannan ko ba ka wani ha malamai da yawa sun yi karatu daga wurinsa shi ma ya samu ne daga wurin malamin sa mai suna anan anan ya samu wannan karatun daga wurin abu sana abu sana yake cewa wata rana فقونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ولا نملك بوكا ولما سمعت صلى الله عليه وسلم نسأله والحجام عمله ورفعنا عن مسلمنا عن حجر الحجر يقول النبي زي زي الله صلى الله عليه وسلم yiwuwa ke damu saboda tsabajen yunwa ma manzon Allah ka gani sai ka garbe shi sai ki ka gani manzon Allah duk sai muka sa a cikin muka kauye domin shi ne ɗan magan abin nan abin da yake babu komai za ga ya lafu ko to sai ta ƙara ɗaure su sai nan ɗan samu ɗan sauri ya ba zara sallallahu alaihi wa sallam yana kallon su manzo Allah yana mutum ko dutse nawa ka ba dutse guda dutse ɗaya ne suka ba ka ɗaure su ko ba ka ba baraba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an babu sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ko ma kun gana sai manzo Allah ya ɗaga musu rigarsa sai suka ji adai mun ce bi ne shi manzon Allah ma ya sa yi wani banda manzon Allah ma ya ce wani wani ne ya zo ma ya ce sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa a baya wannan yana nuna mana cewa bi hakuri da yanayin da suka kawunan mu kada da mun ci kawunan mu a cikin wanda ne mu tokala yi mu je muna ɗauke wa mutane kaya ko muna da an kawo mutane kaya da mu ba mu a wannan tsarin shi haƙuri wani malami yake cewa shi ya hutar da rayuwarsa tun da ya karanta wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gina ba ta wahala irin wani irin ina ka so neman kuɗi na ba ka neman kuɗi ya za ka yi neman kuɗi da ne mafarkin sa ma neman kuɗi ne an ga sai ya gina ko ya so ya yi wajibinsa sai ya koma ya karanta kawai shi ke abu ya koma yake haka ce wani hadisi ne ya ce hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wata rai da za ka mutu fa'e sai duk arzikin da Allah ya hukunta mata ta gama cin yin sanin da ba ya ce daga nan sai da ba kai nawa amma da ruwa ne sai ya fito shagon sa ko wani sana'ar sa ya aikin sa ne ya gwagwarin abin da zai ja sai ya tashi sai ya kowa ya zauna makarantar sa ɗalibai sai a zo a ci karatu a ci karatu a ci karatu a ci karatu ba zai fara komawa wani shagon sa cikin kogo gobe ta ji ya ta yi da ɗan zabi sai sai na tunda mai daga cikin abin da muka faɗa ne ko mutan Allah yake in dai mutum zai fita wurin aikinsa sabbako to Allah ba zai ce yana masa alina masa albarka a cikin sana'a wasu haka ne wani yake faɗa addu'a ma yayi ko yake cewa Allahumma barik li ummati fi bukuri Allah kai albarka cikin sana'an al'umma ta ga wayanda suke yin sabako yawan kuna yin sabako ne a cikin sana'o'in naku ku gaya kanku gaskiya ba ba ma yin sabakon aiki da yawa daga cikin za a ga wani ba zai je wani shagon shi ba sai karfe tara wani sai goma wani sai sha ɗaya wani sai karfe takwas a lokacin da gaba a kuma na ya zo sai karfe bakwai ko ba ka bari to taimakon da manzon Allah ne ya zuwa kai kaga wanda ba su samu kowa za su da suna zuwa manzon Allah ba za su shiga ba to haka wannan bawon Allah ne sai da kiyaye kawai sai ne ka mutu na da shi ne wani sana'a na da nawa sai ka dawo da zo ga makaranta dalibai a cikin zuwa ana kwasan gidi kai da kai da kwasan gidi kai da zuwa kwasan gidi ba kai saka ce wa malam ba ka da sana'a ai da sana'a yace ya ki imani tunda mutum Allah ya faɗa ba zai mutu ba sai duk arzikin da Allah ya hukunta musu ya gama shi sura ko ya je ya yi faɗi da ya yi wane ne ya je sai abin da aka hukunta masa sai shi ne ya zai a kuma an fara kun faɗa ba kun ce za kun nema ba a zo ba duk abin da aka hukunta maka ko ba ka bane ya je abin da aka hukunta maka shi ne za ka iya samu saboda haka ɗan uwanmu kamar yadda karatun mu yau yake kara jan hankali shi ne muhimman da sana'o'in muhimman da kowane irin sana'a kake yi ka sa a ranka cewa Allah zai azurta ka da wannan sana'a da kake yi ka sa a ranka da sun fi kawo misali ga cikin gore yake siyarwa a nan da juna ba a wani wuri ba kai bari ma na faɗa maka wasu ɗaukawar kowa da ana tsoro a nan da tsoro lebo a jiki mai lebo mana kan da ko na wuri ko yau bare da nan ya yi ta ya yi tsaya da yawa ya da gaba da kace ni ko ko ne kai ko gaba da wani da da wani da yake ya san ba ne kan dubiya ba ko an da bare da ba ba ne kai ba to da wannan sana'ar da kake gani kana ganin jarin da gaba ɗaya da yake goma ba ma kana ganin jalisi dubu biyar ne da shi ne mahar ya je maka da shi ne ya zo ya gina gida a nan garin Kaduna ba a shi ya da ke da kai muhimmancin sana'arka yadda Allah zai maka arziki in ina ɗaukar sana'a na kawai a wannan na bane ne kaza kaza kaza haka Allah zai fakka da dabararka domin ya ce ana inda wannan abu ina nan inda bawa na ya zace ina nan ita ba ba ma ko bayan za ka ga kana da aure ko yanzu mutane nawa ne suke aiki a bai karan duk abin da ake ce ma a cikin naira dubu hamsin ko karanci naira dubu hamsin na a ba ke cikin wanda zai ɗora ya kima kudin ko ya wuce a zuce ya yi ko ya wuce a kusa da abin da a ɗaura kai dubu hamsin wannan mutumin da yake samun naira dubu hamsin a kowane wata ta Allah ta'ala sai ka tarar da shi kafin waɗannan wai ana zuciya shi ne wannan mutumin kana da zai zai iya yin wani abu haka kun san me yasa saboda yana ganin wannan sana'a kawai kamar ne ga wani sana'a wani aiki a irin fis ya fito ko MPA ko da zai ko ta kawo ga wani bidiyo wanda zai dan fara bane da shi ne saboda ka kawo ko hamsin din nan kawai da zo a kashe a yi wannan tsarkita da shi ba amma shi yanzu ne ya kawo ba ko ko ko me yi da kowane wanda zai samu naira dubu hamsin da zaran ya yi wata biyar sai mu ganta da shi yawa kuma zai yi kokari ne a cikin wannan dubu hamsin din zai rika kashe naira dubu ashirin yana hada naira dubu talatin dubu talatin irin su ne za a ga sun je can garu garin kado ne sun je ko rabin buloti naira dubu ɗari biyar ko dubu ɗari biyu da hamsin yana nan ya ajiye yana nan yana ƙara tarawa yana nan yana tarawa ya je da shi da ɗaki ciki da baro da bari daga nan sai koma ne amma shi wancan da yake aikin banki ake biyan sa naira dubu hamsin yana ganin wannan sana'a ita ma ne shi ya sa yadda ka ɗauki sana'anka yanayin yadda Allah zai azurta ka in ka ɗauka sana'a ne kawai na maneji shi ke sa maka ke ta maneji amma in ka ɗauka sana'a ne wanda Allah zai mun arziki a cikin shi ke nan zai zaɓi maka Allah mun tuba Allah ka yafe mana ƴan wana ina da abin da za mu ɗauka ke a karatun mu na yau abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bani lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana innahu waliyyu dhalika wa qadiru alayhi ni mun daura wa wannan nasi in akwai tambaya daya biyu sai mu ansa in ba mu za mu afara ni asuwa wa alaikum salam wa rahmatullah gaskiya ne inda ka ɗauki sana'an ka haka Allah zai mana ba wasa nake yi ba ina faɗan wannan ne saboda da ni da kai mu gyara abin da yi ba ya tushe mu kenan a baya ina ganin sana'o'in da ke ba wa kuma abin nan ba wanda ke fi ka samu ba na kuma ki tsore wa alaikum salam don ana tambaya kan dalilin da ke dawowa a yi sallar kafin dalilin da ke dawowa a yi sallar kafin shi ne tafiya wanda duk wanda aka tambaye shi ina ya aka tambaya ina wani ya je za ya zuwa ya yi tafiya yanzu misali idan na tafi daga nan zuwa daji ba wanda zai ce na yi tafiya to da haka ba zan yi dukkan da ke na nan wani amma daga nan idan na je kasuwar magani za a yi cewa na yi tafiya za a yi cewa za a yi cewa na yi tafiya ko to in dai har ba ya buɗe baki a ce kayi tafiya a wurin da kaje ya ya halatta musulmi kasar suna farawa ne daga lokacin da mutum ya bar garinsa ya bar gonakin da ke garinsa kamar misali yanzu mutum yana tafiya nan da yawo da kawo a za a zuwa gonaki na an fara baro to daga nan ne in Allah ta rufe mutum to zai iya yin tafiya zai yi wannan sallan raka'a biyu idan mai raka'a hudu idan ko sallah mai raka'a hudu ce kamar sallan magriba ita ba a maka sallan asuba ne ke raka'a biyu da ita guda ma raka'a biyu da zaba an gani ko sannan mutum zai idan tafiyar da gare da ya sauka ba zai wuce kwana uku ba to zai yi kasar a wannan gari ma'ana sallolin da zai yi a garin in ka aka kirga su ba za su wuce goma sha biyar ba idan ka kirga fannoni goma sha biyar ya zama kwana nawa kenan na kwana uku kenan domin kowane rana muna yin fannoni guda biyar ko to idan an za su wuce fannoni guda goma sha biyar to a maza ba ta malikiya an ce mutum ba zai yi kafar domin da yanar da nuna kwanan kwanan ta cewa ba ni kano zan yi kwana wani ko an na zan yi kafar amma ina kauka a kano yanzu babu magana da tsoron kai tunda na riga na ayyana cewa zan yi sallah fiye da guda goma sha biyar ya tsara ma'ana kwana wasu zai na kawo musu da yake hankali ran wani ne zai ga wasu za su yi kwana uku kuma suna yin zaɓar wani irin fahimta ne suka ɗauka kamar makaban imam ahmad bin hanbal da makaban imam shafi bin da ya kusa ba su ne suke ganin cewa mutum zai iya yin kasaru fiye da kwana uku aka ce yin hujjar suka ce hujja shi ne akwai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ga ta ya je wani wuri za a yi yaki ka san da ake faɗa ake yin ake yin yaki a musulunci za a rubuta ga wa'ancan cewa ranar talatin da ɗaya ga watan kaza ma'alu a wuri kaza a gwamza haka ake guda da sa rana manzala sallallahu alaihi wa sallama sai ya zo wurin su kuma wayancan mutanen suka ji zuwa suka shigo manzala sallallahu alaihi wa sallama sai ya zauna a wurin sai kwana goma sha shida ko kwana goma sha tara sai daga kowa yana namun da yawan kwanakin suna ba duba da jami'in da ke to sai suka kama wuta da cewa tun da ban san Allah ya yi yawan wa'annan kwanakin kenan safarin nan ba kwana uku bane yanzu sai malaman malikiya suka bayar musu da amsa da cewa ai da zama da sallah da kuma bai ayyana kwanakin da zai yi auren ba a lokacin da biyar ya je da niyan an gama yaki kawai ya dawo gidansa suka ce an ruwa a mazhabin samu ta malikiya abu wani kuma idan mutum ya tafi da niyan ya karɓo abu sai wannan abu bai samu ba aka ci dan jira zuwa gobe gobe sai ka samu ba aka ci kara hakuri zuwa gobe za a kawo haka haka haka haka har sai in kwanta sai ko da ya ce gado sai kuma sai koma wanda suka ce abin da ya fara da manzon Allah sun ba da ya zauna ya zauna ya zauna ya jira su koma daga nan manzon Allah ya kawai na mutanen ba su zuwa kuma labari ya riga ya kai cewa shi manzon Allah ya riga ya ce su zai koma sai mun kwana goma sha shida ko ko goma sha tara to zan na suna wani su masu yi to wa'annan sai su wasu da su malamai ka ɗauka cewa za a yi haka shi yasa kuma suna wuri kafar sai da wa'annan ba dan wani daga cikin abu mafi hadari dalibin da ya bar nan Kaduna wani shi kan karatu wajen da tsawon nista din nan da zai yi a Kano gaba daya wajen kawai yake ita da yake ya yi mata to wannan wannan duka kurakurai ne wanda suka yaki zai a cikin addini Allah ya yafe mu Allah ya yafe mu wani tambayar almanu ya yafe Thank you. Ka kan kuma yawanci ba wai mutane wani ba su karanta ba. wani abin kawai san rai ne san rai ne Allah ya yi wuri abin da malam su karanta da mu in ji har za ka wuce salloli guda goma sha biyar kafar ta fara a kan tsawon nan gari amma an da za ta kaya wannan shi ne an san kai wallahu ta'ala ta ina da zamu da ana da Thank you. zalunci ne wannan dan uwa yana tambaya ne akan cewa hukuncin mutanen da ba za su bar wa iyalansu abinci ba wadatacce sun je su fito nan bakin hanya suna cin abinci ingantacce kamar misali za ka iya ganin mutum yana da mata da yara guda uku ko sai ya ɗauko naira dari sai ya bata wai ta sai koko da kosai an naira ɗarin da shi kuma sai zo nan cikin da ke shayi a kashe masa naira ɗari uku ko zuwa ɗari biyar shi kaɗai domin zai ce rabin madara indomi kwai guda uku ɗari nawa yanzu nawa kake kafin ya riga ya kai ɗari biyar ɗin mama ko rabin madara indomi guda ɗaya kwai guda uku ko kun ya kare zai ce a ba mai ɗari da naira a lokacin da ga matar cikin ya ba su da naira ɗari da yara guda uku da hudu wai da su a wannan gari wannan zalunci Allah subhanahu wataala ce waye da yumsik musa'atin min sa'ati wanda Allah ya wadata shi ko ya yadda iyalansa daga wannan wadata da Allah ne ya bata ba wayan ka in kana tunanin kai da yi wadda ne akwai wanda yake fasta wadda ne amma da ne ba shi wannan wadatar da ba ka ba ko ba ka bane in kana tunanin kai ka karba ne akwai wanda ya fi da ƙarfi amma ana zuci suna baro yake ko ba haka bane kenan ba waye ko bane ba da karfin ka bane Allah ne yake kaciyar da ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wadata ka da shi da shi zaka ce da iyalan Allah ya ce wa mun tsare fa yin kiti ma ta huwa wanda ko Allah subhanahu wa ta'ala bai yarwata masa ba to cikin abin da shi ma dai Allah ya ya ba shi a cikin ba da ya kuku za ya ce da iyalan Allah ya ba mu dukan gyarawa Allah ya ba mu dukan gyarawa mutane da yawa yin kuskure to Allah ya sa to wace karanta ba ita ai ba ba ko kuke inda matsalar yake kenan waye yake ga karanta maganar Allah ba ku ba ki kuma wa an kwanan sun je su mafi kaɗan sa cikin su ka inda kuskure yake domin da sun gire sun alke ka za ka ji da me yi ma kun suke da da fara yi wa amma ana son wanda zai karanta da ai mu yi da ka mala ko yanzu za ka zo gaban shi gaban kasa za ka karanta din ka sai ka zo daga kai sai sun gire shi ai ba ba za ka yi haka ba to ya za ka yi Allah haka Allah mun tuba Allah ka yafe mana yan uwa abin da za mu yi ɗauka yi ba kama haka ke aiki me za ka yi kafara kawai sai su ce da malam da jira sai ka dawo nan gwamnati masallaci masu kamar ranar juma'a haka ana karanta su su sajja ko da an zai yau sai a da sai a haka da su kuma sai a karanta su wani juma'a za ga wasu masallaci suna yin haka to wasu malamai suna ganin kada wa'anda ba su karatu ba su ka lokaci su sai abu ba musu abin haraka ya sa wasu malamai suke kaurace mai yin haka an gane ko Allah ya ce mana اللهم اجعل السواد امنا ومن شر ما همنا وغمنا ولا تجعل الكافر والكتاب وكل توفنا ما ترى منا يا كريم وكل الله لنا ووالدينا ومساكنا والمسلمين الاحياء منهم الاموات وتاب بيننا وبينهم بالخيرات رب الدين وارحمهم وانت خير الراحمين ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Duk kuma gobe